بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري من أتكم باب النمي أوكو ومقام شبا باب فضل من مات له الولد باب فللغ متمن دقن سيموتكو حديثي ندري دا همسو حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي خزريب أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوحشا كربة وأن حديث دقى أبو هريز أبو هريز يتي أن الحسن حدثه بواسط يتي الحسن يا باش حديثي أجر واسط garin wasit wani gari ne a iraq ko ai shi yasa al-imam al-qayyim yake al-imam al-jami ya rubuta littafin sa al-aqidatul wasitiyya risala ce zuwa ga ahli wasit kamar al-aqidatul hamawiyya risala ce zuwa ga ahli hama wanda suke bin abubuwan da suke faruwa a Syria za su san wannan garin na hama da kajanci al-hamawi nisba ce zuwa ga al-hama al-hamasu ba alif da lami yace anna sa'sa'at ibn muawiya tahaddathahu sa'sa'at ibn muawiya tabi'i annahu laqiya aba dharr yace ya gamu da sayyidina abu dharr min gifari jundub bin junada radiyallahu ta'ala anhu mutawahhish mutawashshihan qirbatan ya daura wata ya daura wani sulki abin nan kai abin nan salka ya ɗaura wata salka a tsakiyarsa idan aka ce idan idan balarabe ya ce taushihi alwashu asali shine adan da mace take ta ci ɗammara mace ta ci ɗammara ɗin nan eh shi ne ake ce mishi alwashu to ya ɗaura haka a daidai nan ya ɗaura wata salka a bayansa haka daidai nan wajen ya ɗaure alamar zai tafi ɗiban ruwa alamar zai tafi ɗiban ruwa qalat yace malaka min alwalad ya aba zarri yace haba abu zarri kamar ka yadda kai zama dattijo a ce da kanka zaka tafi ba ruwa ba ka da dani ku duba sahabbai suna mamakin wasu abubuwa ta salaf gabaki ɗaya ke suna mamakin su ga irin waɗannan abubuwan na faruwa kamar yanzu ne sai ka zuciya ka ga mutum yana da ƴaƴa ya zo yana shara da kanshi kaga dole ka ji wani iri a ranka shi malaka min alwalad ya aba zarrin baka da ƴaƴa ne yanzu da kanka zaka je ɗiban ruwa qala sai ce ala uhaddithuka to ba da baka hadisi ba qultu bala sai na ce eh sa'a sa'a ibnu muawiya ya ce ka bani hadisi har dai bai bashi amsa ba malaka min alwaladi yace ala uhaddithuka ce bana baka labarin bana baka labari ba qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce na ji manzo sama yake cewa ma min muslimin ya mutu lahu salatatun min alwaladi babu wani musulmi da ƴaƴansa uku za su mutu lam yablughu alhinsa ba su kai matsayin su yi zinubi ba alhins wa kanu yusirruna ala alhins alazim alhins azzam ba su kai matsayin su yi zinubi ba shine alhinsu illa adkhalahu Allahu aljannata face sai Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi iyahum saboda rahamar da Allah saboda falalan rahamar da Allah madaukakin sarki ya ma yaya wa ma min rajulin a'taqa musliman babu wani mutum da zai yanta musulmi illa ja'ala Allah azza wa jalla kullu udwin minhu fikakahu face sai Allah ya sanya kowace gaba daga cikin gaban wannan bawan da ya yanta fikakahu li kulli udwin minhu shi ma ya zama fansa daga kowace gaba daga cin gaɓoɓin jikinsa daga shiga wuta wato ba gaɓarsa da za ta shiga wuta me abu zarrin ke nufi me hadisin nan ke nufi cewa shi abu zarrin huwa raqugun huwa raqugun abu zarrin raqugun ar-raqub shine wanda 'ya'yansa ke mutuwa mun gane shi ne wanda ‘ya'yansa ke mutuwa ‘ya'yan abu zarin rasuwa suke an ya ba shi amsa ko bai ba shi ba malaka walad malaka min alwalad ya aba zar baka da yaya shi ce to ban karanto maka hadisi shine sai ya bashi wannan hadisin kaga azaba an su'alihi ai laysa li waladu na ba su rayuwa mutuwa suke in Allah ya bani yaya sai su rasu sadaka Abu Zarrin raqu ya'yansa rasuwa suke yi ba su zama sannan hadisi na nuna mana a ce a daga cikin manafi'ul walad akwai ne an yi rabbika fi shaykhukati tufulatika lokacin da ka tsufa sai ya zama shine babanka ya zama duk dawainiya shi zai ma sai ka huta yana cin fa'idojin ƴaƴa duk mutumin da ya haihu amma ya tsufa bai huta ba to akwai matsala ana buƙatar ya huta hutu kala kala ne bangarori ne da yawa amma kaga mutum yana da manyan ƴaƴa a ce kuma yana ta fagan fagan yana shan wahalar rayuwa wahala ta gaske wannan wannan ƴaƴan suna da damuwa ko shi yana da damuwa domin akwai iyayen da ba su jin magana komai a musu amma ba za su daina ba sai su je suna bara akwai wanda yake ban labari mahaifinsa haka yake musu da daddare sai kawai fita da daddare kawai je fara bara wata rana ya tafiya ya dawo ya gaji ko aure bai yi ba ma lokacin ya zo ya zauna wajen mai shayi yana shan shayi kawai sai ga ga baban shi ya zo yana bara an zuba mai shayi zai sha kawai ya tashi ya bar shayi ya bar shayi kaga akwai irin waɗannan mutanen da ba sa jin magana jarabawa ce kowa da irin fitinar da Allah zai masa tun Allah yana son ya fitini mutum sai ya fitine shi da baban shi baba mara godiya duk abin da za a mishi bai daidai ba na san wata tsohuwa ta mutu ita ma yadda fa na jinyar ta asibiti amma tsine mata take tana tsine mata tana zaginta ita take mata wanka ta dau haka take daukar ta ba ta dauke ta kamar jaririya ta tafi da ita bayi ta mata wanka komai take mata amma idan ta fara kunduma mata zagi abun ba kyan ji ba daɗin ji to kaga akwai irin waɗannan amma asali shine idan mutum ya haihu to fa'idar ɗan nan nasa daga cin fa'idoji ya taimake shi ya ɗauki nauyinsa lokacin da shi ya tsufa juyewa take Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba al-insanu ya'ishu bayna quwwatayn يعيش في قوتين بينهما ضعف na rayuwa ne tsakanin rauni farko raunin ƙarshe kuma raunin ƙarshen na ya fi damuwa to kaga wannan ke so da ka sai na abu zarin gifari ya ba shi amsa cewa bai da ɗa حدثنا عبد الله بن أبي أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صحيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة duk wanda ‘ya'yansa guda uku suka mutu lam ya budu hulhinsa ba su kai matsayin su yi zunubi ba a da Allah wa iyahum fadli rahmatihi jannata Allah ta'ala zai shigar da shi da su saboda falalan wannan tausayin nasa gare su ya shigar da su aljanna gabaki daya so daga ana fatar ya ana fatan ƴaƴan mutum su cece shi idan sun mutu ba su balaga ba so daga akwai fa'ida a ciki na faɗa mana ran nan cewa Imam Al-Ghazali ya kawo cikin fa'idojin ijadul walad a karkashin fa'idojin aure akwai haihuwa daga cikin fa'idojin haihuwa ya faɗi falalolin haihuwa ya faɗi guda hudu ka samu ɗa yana da fa'idoji guda hudu wanda na ambace su daga ciki shine an taji da man rabbika fi shaykhukhati tufulatika in ka tsufa sai ka samu wanda zai kula da ka to daga ciki kuma akwai me daga ciki akwai ka samu waɗanda za su maka ce har ce mana akwai fa'ida ɗaya da bai ambata ba ita ce me ta ‘ya'ya mata’ waɗannan ko ba su mutu ba in Allah ba ka ‘ya'ya mata ka tsaya ka musu tarbiyya ka aurar da su to za su zama sanadiyyar shiga ka aljanna wannan hadisi ne sahihi hadisai ma ba hadisi ne ba hadisai sahihai sun tabbatar da fadlu wiladatil banati falalan haihuwar ‘ya'ya mata babu man mata lahu siqtun babun falalar mutumin da man mata lahu siqtun wanda ɗansa ya rusu alhali yana ciki a siqtu shine bari bari ɗan bari shine a siqtu akwai akwai karin magana da laraba suke faɗi sai su ce rajulun min saq min siqil mata'i idan balarabe ya ce maka rajulun min siqil mata shine bahaushe yake cewa ga rabarinsa da haihuwarsa akwai wani in ya tafka wata tsiya sai a ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ma dai barinsa akai ba a haife shi ba ya zama rajulun min siqil mata'i ke to as-siqtu min siqil mata' Sikku shi ne ɓari, ɗan ɓari. Ɗan ɓari ke ɓarin da ya zo fa, ɓarin da ya zo daga Allah ba zub da ciki ba. A lugar zamani suna amfani da zubar da ciki ko ɓari suna ce masa al-ijhab. Al-ijhab suna cewa ajhabatil mar'atu batnaha ko hamlaha mace ta zub da cikinta. To wannan ana magana ne a matsayin bari na Allah da annabi to me falalan mutumin da aka yi masa bari kun san bari bari bari ya fi haɗari fiye da haihuwa ko kuna jin mata suna faɗin haka da wanda suke likitanci bari ya fi haɗari fiye da haihuwa saboda wata daga nan shi kenan yana da tawaza idan idan bari ya tashi ya tashi zuwa da tsiya sai ya ki fitowa duka sai sai gugutsire yake fitowa duka shi kenan wata ƙarshen rayuwar ta kenan ya zo wata sai an yi wankin ciki sannan ta sha wahala ta zubda jini mai yawa su kamata ababen tausayi in ka tsaya kana kallon waɗannan abubuwan mata dole a tausaya musu ababen tausayi ne su حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له شباء مسحيه شي سهل بن الحنظلية لا يولد له باء مسحيه فقال سيشي لأن يولد لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط yace wallahi da a ce zan samu ina musulmin nan a ce an haifan min da amma bari fa ahtasibuhu sai in nemi ladarsa a wurin Allah ahabbu ilayya shi ya fi soyuwa a gare ni min an yakuna li duniya jami'an wa ma fiha fiye da a ce ina da duniyar nan gabaki ɗayanta da abin da ke cikinta shine sai ce wa kana ibn al-hanzaliyyati mimman baya'a tahta ash-shajara ya kasance cikin waɗanda suka yi mubaya'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko lan yalida an-nar rajulun baya'a tahta ash-shajara Qur'ani ya ba su falala إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ألا باس ولا لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم وكاد سوني وذل وشيني ابن الحنظلية من غاني تو hadisin akwai maganganu a kansa amma dai hadisi ne hasan hadisi ne hasan malam mai wannan ta hakikin namu ya ce zakara hul hafizul mizzi fi tahdidihi ba afahu shaykhul albani fi tahdidihi الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الشيخ ضعيف العدد المفرد يأتي حديثه ضعيف قائلا yace fihi yazid ibn abi maryam wa ummuhu majhulan su majhulan ba a san su ba وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في سنده والطبراني عن معاذ بن جبل والذي نفسي بيده إن السقف ليجر أمه بصدره ila aljannati idha ihtasabathu ya zo da da isnadi na al-Imam Ahmad kenan a ranar lahira bari zai tashi cibiyan nan cibiya ko ita ce abin nan ita ce sada sadara cibiyar da ake yankewa ba ana cewa an yanke cibiya ba to wannan cibiyar aka ce dan bari da aka haife shi bari zai tashi ranar lahira tare da wannan cibiyar yana jamma masa zuwa aljanna to shine sai sai yake cewa al-Imam Suyuti ya faɗe shi a cikin Ad-Durrul Mansur Ad-Durrul Mansur littafin abin nan fi abin nan fi tafsir bil ma'thur sannan Imam Al-Munziri ya faɗe shi a cikin At-Targhib wa At-Tarhib shine sai ce isnadu Ahmad hasanun aw qaribun min al-hasan haka Sheikh Al-Albani yace so da ka wannan riwayar ta al-Imam Ahmad ta fi inganci ita ce ingantacciya ba riwayar wannan Sahl ibn al-Hanzaliyya ba aibinsa shine Yazid ibn Abi Maryam tamamarsa ai an ce an Yazid ibn Abi Maryam an ummihi ko an ummihi daga mamarsa aka ce da shi da mamar ta duk majhula ne sadaka al-Imam al-Mizzi a cikin littafin sa at-Tahdhib wannan littafin na at-Tahdhib Tahdhibul Kamal kenan al-Imam al-Mizzi malamin su al-Imam al-Zahabi da al-Imam Ibn Kathir shine yazo yayi ikhtisarin littafin ya sa masa suna Tahdhibul Kamal akwai littafin al-Kamal to shi kuma sai yazo al-Imam al-Mizzi sai ya zo sai ya masa ta'zibul kamal shi kuma al-imam zahabi sai ya zo sai ya masa sai al-imam zahabi sai ya dauki wannan ta'zibul kamal din shi kuma sai tazhibut ta'zib tazhibut ta'zib shi kuma al-imam ibn hajar sai ya zo ya dauki tazhibut ta'zib sai ya yi shi kuma ta'zibut ta'zib sannan da ya ake aka zo aka ce masa alaga kuma da yayi girma mujallabi takwas ya girma shi ne sai ce to bari a muku naku sai mujallabi biyu shi ne taqribu tahfi ka je da littafin ya taho shi na limamu zahabi sunansa tazhib tazhibu tazhib min az-zahab tazhibu at-tahzib shine na limamu zahabi shi kuma limamu ibnu hajar sai ya dauke sai masa tahzibu at-tahzib sannan kuma sai taqribu tahdid asal littafin al-kamal fi rijal حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال واتو دي حديثي نا magana kan falalar me mutuwa falalar bai حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ماذا سمعت cikin kuwaye dukiyarsa dukiyar magajinta dukiyar magajinsa tafi soyuwa a gare shi fiye da dukiyarsa قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه babu wani daga cikin mu face ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace ilamu annahu laysa minkum ahadun ku sani cikin ku babu wani illa illa mal warithihi ahabbu ilayhi min malihi face ya fi son dukiyarsa fiye da fiye da dukiyar magajinsa haka kuke a aikace malu kama qaddamta dukiyarka ita ce wadda ka gabatar wa malu warithika ma a karta dukiyar magajinka kuma ita ce wadda ka jinkirta wacce muka fi so mu a aikace maluwa rufina sahabbai sun ce mamin na ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi sai wanzu ya ce kun fi son dukiyar magadan ku fiye da dukiyoyinku domin malu kama kaddamta wa malu warithi kama akharta to me munasaba wannan hadisin da da babun mu waladu kama kaddamta ولدك ما قدمت وولد غيرك ما أخرت ɗanka shi ne wanda ya riga ka mutuwa domin ya je maka shiri a cikin addu'a da ake idan jinjiri ya rasu da malam mai risala ya kawo su ba kana cewa waje alhu lana faraɗan ko waje alhu faraɗan wa sabaƙan liwalidaihi ko lana wali walidayhi ko ya Allah ka sa shi ya riga mu ya je ya fara mana shiri da mu da iyayensa ai kana kana yin wannan addu'a a sallar gawa ko ana yin wannan sallar addu'a a sallar gawa to kaga shine wannan so da ka ɗanka da zai cece ka shine ɗan da ya ne ya riga ka rasuwa amma wanne muka fi so kai yanzu a tambayi mutum musamman wanda bai taɓa haihuwa ba a tambaye shi a ce to da aiki haihuwan maka 'ya'ya suna mutuwa da a baka ka gansu ku ta zama tare da su tsakaninka da Allah wanne ka fi so kuma ba ce tsakaninka da Allah ba wanne zaka ce ko to kaga ma mun fi son dukiyoyin magadan mu fiye da dukiyoyin mu to shi wani sahabbai sukan kai wata manzilar da suke addu'a irin wannan idan suka ji man sama ya faɗi falalar abu ko wannan abin a zahirinsa musiba ne a duniya sai su roki Allah kamar sai na mu'azu bin jabal radiyallahu anhu lokacin da'unu amwat addu'a ya rika yi lokacin da da'unu amwat an ce aka ce da yasa da wannan shakin ai ai ai ai ai wata suka ce mutum yana zaune ko sai ji an cike shi haka ha a lokacin shine suke cewa ai da'anul jinni ne aljanu ne suke suke suke suka suke sukan mutane a annoba ce daga Allah ciwo ne kawai sai dan sai mutum ya ji haka can kamar an dan cike shi da allura sai kawai wurin ya fara masa zafi yana dan taba kawai sai wajen ya girma yana zama ciwo sai ya zama babban ciwo shikenan sai mutum ya mutu tsawon amma kamar cansa ce cansa ce sau da kan sayi na mu'azu bin jabal rabi Allah ta'ala anhu kamar da al-imam zahabi ya ka a cikin sayarwa alamin nubala lokacin da ya saukan masa a dan yatsansa sai ya kallo haka yana Allahumma kabbiruhu Allahumma kabbiruhu ya Allah kamar da shi ya zama babba saboda ne ya ji falalolin da suka sauka a game da ne a game da abba'un ko abba'un shahadatun li kulli muslim annoba ta zo ta sako ai ta mutuwa da yawa hmm da azumin je makabarta ake ba da wani labari mai ban dariya kai wai wai wani ne aka je makabarta shekarun baya sai ya kalli makabarta ya kalla sai ya ce yace yace yace mu can ne bangaren mu kila yace Allah ya sa can ne bangaren mu yake nan bayan wani dan lokaci kawai sai annoba ta sauka a gari yace ya Allah ka karbo wannan addu'a ya tuno ta bai manta ta ba ya yankan ma kanshi waje yace ai su ga bangaren su nan annoba ta ana ta kwatan mutane ana kai su makabarta yace yace yace ya Allah kaka amshi addu'ar ya Allah na janye ta la za mu cika da imani qala wa qala rasulullahi sallam ma ta'udduna fikum ar-raquba a cikin hadisin na Abdullahi Abdullahi ibn Umar ce me kuke kirga ar-raquba a cikin ku waye ar-raquba a cikin ku qalu ar-raqubu alladhi la yuladu lahu shi wanda ake cewa ar-raqub shine wanda bai haihuwa a cikin mu qala la manzon sa mai ce lakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'a wanda ake daukan sa a matsayin ar-raqub shine wanda bai dan sa bai taba mutuwa ba kaga manzon sa ya juya musu tunani wato wannan da kuke gani kuke siffanta shi kuce masa raqu wanda ba a taba masa haihuwa ba to ba shi bane ar-raqub a'a arraqub shine wa shine wanda ɗansa bai taɓa mutuwa ba qala wa qala rasul sallallahu ma ta'udduna fikum as-sur'ata wa kuke ɗauka mai kaye a cikin ku as-sur'a mai kaye kaman al-humaza ala wazni al-humaza ala wazni al-lumaza fu'ala siga ce ta mubalagha as-sur'a mai kayarwa waye mai kaye a cikin ku qalu huwa allazi la tasra'uhu ar-rijalu shi ai shine wanda ba wani namijin da ke iya kada shi duk dan ba shi ke kada mutane kamfal ake dinka masa tun yana dan karamin yaro saboda rigima da ya fita zai yi fada za a yage rigar shi ke na za ka dinka masa tamfal wannan wata mata ce a Najeriya take ba da tarihin ta a rediyo ta ce wallahi tamfal mamata ta rike dinka mata Allah ya gafarta mata ta rasu kun santa ai ko a rediyo ta ba da tarihinta tunda dai a rediyo ne ai gamba sawaba ce makwabci imrana ce la Allah jikanta لا ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب حجي wanda ake ce ma mai kaye shi ne wanda ke mallakar zuciyarsa lokacin hushi haji sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana da wannan sifa kun ga hadisin nan na cikin Bukhari al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi asali wani mutumi tabi'i ne shi ya taho daga ƙauye sai ya gamu da wani sahabi ya ce ara anna laka wajhan inda hada sultani ya ce ina ganin fa kana da fuska a wajen sarkin nan namu sadaka ina da bukata kai mun iso wajensa shi ke nan kawai zai shiga wajensa ashe ƙauyenci zai je ya yi yana shiga kawai sai ya kalli sayyidina umar ya ce wallahi innaka la tu'tina al-jazal ولا تحكم بيننا بالعدل yace wallahi innaka la tu'tina al-jazal yace wallahi baka ba mu abin da ya cancanta ka ba mu wala tahkumu bainana bil adl sannan azzalimin shugaba ne kai baka adalci mai riwaya yace fa arada umaru an yaqa alayhi sayyidina umar ya taso masa ya cafkai ya damkai ya koya masa darasi kun ga masu wayannan suna saba ma Allah ina mamakin yadda mutum zai zo ba zai ya manta bai kashe wayar shi ba shi ke nan sai na umari sai mai ruwaya ya ce ya amiral mumini inna Allah ta'ala ya kulu fi kitabi khudh al-afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'an al-jahil wa ala min al-jahilin khudh al-afwa ku yi afwa wa amur bil urfi ku yi umarni da abu mai kyau wanda shari'a take jin daɗin sa wa arid anil jahilin sannan ka kauda kai daga wawaye kace wa zan min jahilin wani yana cikin wawaye daga ƙauye yake me riwaya ce wallahi ma jawaza ha umaru yace ana ja masa sayyidina umar wannan ayi wallahi bai tsallake ta ba wa kana waqafan inda kitabillah ko wannan yaban sayyidina umar ya sama kafa wa kana waqafan inda kitabillah sayyidina Umar yana tsayawa a gaban littafin Allah da ka jawo aya shikenan ka gama da shi ana mikin ana ana mikin kenan an zo wani wani kun ce gyara zaman shi an zo an zo an zo an zo ya ce ya zo ya ce ya zo akwai wani akwai wani mutumi ya zo shi da ya zo ya ce yanzu zai je an zo ana ana magana za a tada wani rikici sai aka hango shi wani ce ka kuma shi ya magana ka kuma shi ya magana ka kuma shi ya magana ce wallahi in kuka bar shi ya magana ya gama da mu jira aka je aka boye wancan to ire-iren waɗannan kaga wannan ya ce wai ka abashi ya magana